أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي ولا تؤثر بلادي نقرأ كل فجعني بها البداية عنايتك ونفعت أنتم تلقوني بها إلى سمائك وآتك واربط نور تحصني بها والمنتمين إليه من جور الزائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وإبلاد الغلاة المتردسين وشماتة أعضاء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu. Yau majalisinmu yana da alaƙa ne da karatu na mimbar sufanci. a karatu ya ɗauke mu inda muka yi karatu a kan me ake nufi da ɗariƙa kuma wane ne ɗan ɗariƙa karatu ya ɗauke mu kan wa menene sufanci kuma wane ne sufi karatu har ila yau ya ɗauke mu inda muka yi magana a kan menene ainihin samuwan sufanci da yaushe ne sufanci ya fara inda karatu ya tabbatar mana cewa sufancin nan da ma'anarsa na tsarkake zuciya to kusan tare kai ba ma kusan ba tare yake tara ka haife shi da musulunci sallallahu Allah subhanahu wata'ala ne faɗa a cikin alƙur'ani mai girma cewa kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha har ila yau karatu ya ɗauke mu inda ya kai mu dalilin da ya sa aka fi samun caccanzawan sunayen daga zahiri zuhadu ubadu ahalin sunna zuwa tasawuf karatu ya ɗauke mu inda muka gani a makon da ya gabata a karni na biyu da karni na uku irin ɗariƙun da aka samu karni na hudu karni na biyar karni na shida karni na bakwai duk ɗariƙun da aka samu a ciki inda karatu ya ɗauke mu cewa a wannan karni na bakwai shine aka sama ɗariƙar kadiriya ko ɗariƙar shehu ahmad ɗariƙar shida abdulkadir jilani ce an muka faɗa cewa babban ɗariƙa ce wannan sai bayan zuwan ɗariƙar tijjaniya Allah subhanahu wata'ala ya sa ɗariƙar tijjaniya kuma ta fi samun ɗaukaka a kan ɗariƙar ƙadiriya ba su cewa ɗariƙar ƙadiriya ta ci zango sosai ta ci zango sosai kafin zuwan ɗariƙar tijjaniya ɗin yau da idan Allah karatunmu zai ci gaba ne kamar haka menene dalilin da ya sa aka sama ɗariƙu da yawa kuma menene dalilin da ya sa wayannan ɗariƙun suka yaɗu malamai suka ce dalilan da ya sa daliku suka yaɗu dalilai ne kamar haka na farko ikhtilafin mashayiki turku fi nususul islamiyya saɓanin fahimtar malamai kan nassoshi ayoyi ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin malam yace فهناك نصوص تدعو إلى التعمد وأخرى إلى الذكر الكثير بالأدعية المختلفة والثالثة تدعو إلى كثرة العبادات من الصلاة والصيام وما إلى ذلك معنى wannan gaban shine na daga cikin dalilan shine ayoyi da aka samu mabambanta juna ko ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka samu mabambanta juna wanda kowanne daga cikinsu abin da yake kiranka daban ne akan abin da ɗin yake kiranka kamar misali za ka ga wani ayan tana kira ne cewa mutum ya rika ta'ammuli ya rika tadabburi kan waɗannan ayoyi ko wannan hadisan ko misali fitar Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani mai girma da yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shin me yasa mutane ba sa yin tadabburi ba sa yin nazari ba sa yin dogon tunani kan abin da ayoyi na alkur'ani suka kunsa wasu ayoyin kuma suna kiran mutane ne zuwa su zamanto masu hankali ko sai ka ji Allah subhanahu wataala yana cewa cikin alqur'ani mai girma inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab halittan sama da ƙasa da tattanzawan dare da rana ba komai bane face ayoyi ne ga ma'abota hankali idan wannan ayan tana kiran mutane zamanto masu hankali to ta yaya mutane za su zamanto masu hankali sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ai ga siffan sunan su ne allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ta ƙara ganin wani magana kuma wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar wannan ayan kaga ayan baya ta ce halittan sama da kan halittan zawan dare da rana ba komai bane face aya ga ma'abota hankali kamar za ka ce su waye masu hankalin nan ya Allah sai ya ce su ne wa'inda suke ambatan Allah zikiri kenan ake magana su ne wa'inda suke ambatan Allah gashi na lafazi na Qur'ani allazina yadhkuruna Allah su ne wa'inda suke ambatan Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan haka nan a shingide yadda kake zaunen nan ko ka dan kwanta haka makamancin haka baka daina dai ambatan Allah ba shine wa qu'udan wa ala junubihim haka ne in sun kwanta ta gefen su nan ko ga ayatan tijafa junubuhum wa ala junubihim da nan gefen su ka san wanda yake kwantawa haka ko wa ala junubihim duk da haka ba Allah ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh kuma suna yin tunani akan yadda Allah ya halicci wannan sama ta ƙasar nan ka je kalla sama duk girmanta babu wani ginshiki babu wani fila da ya rufe ta to sai mutum ya tsaya yayi tunani wai tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard sai ce ne rabbana ma khalaqta hadha batila lalle wannan halittar na sama da wannan halittar na ƙasa da ba mu taɓa ganin ta yaje ba ko ko ba ka Allah ya ce Allah ya ce ku ƙara waigawa ku kallon sama wana ka gani akwai wani wuri da ya da ya yaje ne sun marji il basara karratai yan qali ilay yan qali ilayka al basaru khati aw wa khati haka Allah ya ce za ka ga saman nan tun iyaye da kakanni tana nan bata yaje ba mu ma haka za mu tafi mu barta ba tare ta yajen ba sai in karshen duniya ya zo shine za ta kake ce ko kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa idan sama'u shaqqat lokacin da sama ta kake ce ta yayyage abubuwan da ke cikin karkirkito ka san wanda yake wannan lokacin shi ma ya shiga uku ko a ce wannan manyan manyan taurarin su murjino wa mutum ai ya zama tarihi kenan shi ma ko shi Allah yake wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila lalle Allah baka halicci wannan dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah me muke nema mu gare ka fadina azaban nan Allah da ka duk abin da zaka ga wani sufi ko wani dan dariƙa ko wata iri ne abin da yake kokari shine ya tsira daga azaban Allah ya samu mene yardan Allah ko Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana faɗa cewa as-sufi gayatuhu huwa Allah Sheikh Ahmad Mahmud Gumi ko Allah ya ji kansa rahama shine yake faɗa yake cewa sufi gayarsa babban target din shi huwa Allah shine ya samu yardan Allah to wannan ayoyin da muka karanto kaga a cikin wurin an ce ana son ka rika nazari ka rika yin tunani ko ba haka ayat ce ba inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab aya ce ga masu hankali kaga matakin farko ana son ka zama mai hankali ce ya mutum zai zama mai hankali ta hanyar san menene zai iya amfanarsa duniyarsa da kuma lahirarsa shi ne hankalin ko yanzu misali kana da yara ka sa yaranka guda biyu wurin sana'a sai wannan shi duk abin da ya samu yana tattali yana tattali wancan kuma duk abin da ya samu komin yawan su zai kashe shin su biyu nan waye za ka ce mai hankali mai kashewa mai tattali kuma haka bane idan ana son mutum matakin farko ma tukunna ya zama mai hankali wannan kuma idan ka kalli mutane da yawa ba su da hankali yanzu a sosai ba to mutum ne ya san yana saba wa Allah ya tube to akwai hankali a nan wanda in ya mutu kuma azaban Allah zai je tarar sai ka ce wannan yana da hankali tare kenan matakin farko ana buƙatar mutum ya zama mai hankali ta yadda zai san menene zai amfane sa menene zai iya cutar da shi abin da zai cutar da shi sai ya guje shi abin da zai amfane shi sai ya rike shi shi yasa kaga iyayenmu da kakanninmu ba su taɓa barin wani lokaci nasu a banza ba kamar yadda muke barin namu yanzu ko ka taɓa ganin iyayenmu sun kwanta awa uku awa hudu biyar bakwai suna kallon fim mu me ba ma kallo season fim idan muka sa shi ko prison break ne su wane ne sati ka ji wannan waya faɗa sai sai ai sati ana kallon wani dan wani ba haka bane yau ya mu za su yi wannan sai a gamsa tarbin su tarbin nan dai yana nan ana jin shi in ya tsinke a baka kai ka gyara ka kawo kuma shi ne hankalin ai ba zai karar da lokacin shi ba ce wannan fim din da mutum ya kalla prison break ne ko ma menene kowane iri ne zai amfane shi ne ai ba zai amfane ka ba kai to wani ma mutum kenan ma yana fatan shi Allah ya kai shi kurkuku kenan cewa an kai shi kurkuku sai ya irin dabarar da aka yi a prison break din kenan shi ma ai wannan ma hauka ne kenan kenan ana ayan nan tana kiran mutum na farko ya zama mai hankali shine ayatul ulul albab sannan abu na biyu alladina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wannan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yana kira ne zuwa ga mutum ya zamanto mai yawan zikiri kowane hali kake ci kana nan cikin ambatan Allah kowane iri kuma ko dai ka ta cewa Allah Ar-Rahman duk wani suna wanda ka sani na Allah ne ka kirawo shi shi ma zikiri ne an gane wannan ko kar mu dauki fahimtar wasu malamai wanda suke cewa idan mutum ya ce Allah ba sunan ba wai zikiri bane ba haka bane ai abin da ake nufi da zikiri shine ka ambata azzikiru shine ambato to kuma wa ake so ka ambata dan ana son ka ambata Allah ne ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yana faɗa walillahi asmaul husna Allah madaukakin sarki yana da sunaye masu kyawu masu tsarki fad'uhu biha ku roke shi da su kenan kowanne ka ambaci Allah subhanahu wata'ala ko ga ita mana cikin suratu ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna kowanne ka kira Allah da shi to dama shi Allah yana da suna kyawawa kenan fadkuruni azkurkum ku ambace ni sai ni ma na ambace ku inji Allah ba in ji ni ba fadkuruni azkurkum ku ambace ni in ka ce Allah shi ma Allah sai ya ambace ka kenan wannan ayat ce الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم kana kira ne zuwa ga mutane su yawaita ambatan Allah ko a tsaye kake ko a zaune kake ko a kwance kake kafin bacci ya dauke ka kai ta ambatan Allah shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake cewa da ya rawaito hadisin yake cewa na na Aisha ban kuskure ba yake cewa kan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazkurullaha fi kulli ahyani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah cikin kowane yanayi yake kowane yanayi kenan manzon Allah zakirin ko in dai zakiri shine duk inda ka zauna kai ta ambatan Allah ba wai na riya ba ba kada mutane a ce a aiki dar a ba a ba a san da abin da zaka yi a musulunci ana son ka yi shi don Allah to in dai duk inda ka zauna kana tun ambatan Allah ne kai to kana koyi da manzon Allah ne domin an ce shi manzon Allah kowane yanayi yake yana ambatan Allah ne wani malami Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri yace ai addu'a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi in ya fito bayi ai yana yin ta ne saboda wai a cikin bayin bai ambaci Allah ba ko ana ambatan Allah a bayi ana ambatan Allah a bayi ba a ambatan Allah a bayi saboda haka wane ne zai iya tuna mana yanzu addu'an fitowa daga bayi na fitowa na fitowa wannan na shiga ne gufranan ko gafaran ka nake nema Allah wani malami ya ce ai abin da yasa manzon Allah ya ce addu'ar suwa daga bayi gufrana saboda a bayin ba a yi zikiri ba da za a shiga bayin an ce ne Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ina neman tsarinka daga mugun aljani namiji ko aljani na mace sai a shiga bayi to mutum ya tsuguna ya yi bayan gida sai a ce ya yi zunubi ne da manzo Allah ya fice ku buranan ai ba aikin zunubi bane dan mutum ya kama ruwa ko ko mutum ya yi bayan gida zunubi ne ba zunubi bane kenan malami yake cewa hikiman cewa gufrana wallahu ta'ala alam shine cewa ya shiga bayin bai samu wani lokaci da ya ambaci Allah ba saboda haka wannan dan lokutan da suka- muka karar da su ko ya karar da su a bayi da ba a yi zikirin Allah ba to Allah muna neman gafaranka akan haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zakirin ban sani ban ana dan ganowa ta dan kadan ana dan ganewa ka dan kadan ko saboda haka kenan kaga wannan ayar tana kira ko da yaushe mutum ya zama cikin ambatan Allah ne aya a cikin ayan kuma sai aka ce wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ayan kuma tana kiran mutum ya zamanto ya yi ta tunanin Allah yaya ka bayin da Allah ya halitta saman nan kaza kai ta tunani dole ke ta tunani to sai malamai su na sufayi sai kowa kwakwalwar shi ya rabu ce wato wai wanne ne musulunci ya fito ne shin mutum ya zama to mai yawan hankali ko mai cikakken hankali za a ce ko tana a kuma aka ce mai yawan hankali sai mutane su ɗauka kuma wani abu ko shin mutum zai mai da hankalinsa ne ya zama to mai cikakken hankali ta yadda zai iya nemo hankalin nan ya zama to hankalin ya amfane shi ko ko yaya zai zama zai zama to mai yawan ambatan Allah ne ko ko yaya zai zama ko ko zai zama to ne yawan tunani ne kan yadda Allah subhanahu wataala yake halittar bayinsa ko yake yin halitta to wanne mutum zai zama sai malamai kowa ya samu sabani an gane wannan ko to based akan haka kaga ayoyi aya wannan na farko suka ce tana kira kan ta'ammuli aya na biyu a cikin aya ɗaya mu muka samu ma wannan ko yawan zikiri wasu ayoyin kuma suna yawan suna kiran mutum ya zama to mai yawan ibada an hadisi ne suna kira ne zuwa mutum ya zama to mai yawan ibada ko ba ga shi nan ba Allah subhanahu wataala yana ga mana cikin suratu han suratu mudaththir yana cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wannan aya nan idan tana kiran mutum zuwa ga wani abu to tana kiran shi ne zuwa ya zama to mai yawaita ibada da daddare ko ba haka bane domin an ce Allah subhanahu wata'ala ya sani ya rasulullah cewa kai din nan annaka taqumu adna min sulsayil layl kana tashi karaya 1 over third na dare kashi 1 daga cikin kashi 3 na dare wani samu wani zubin rabu da rabbi kake yi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai nafila ka kwanta rabi sauran rabin kuma karaya shi da nafila shine ma'anar wa nisfahu wa thuluthuhu wa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay al-layli wa nisfahu wa thuluthuhu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wasu sashi ma daga cikin yan uwa ma sahabbai su ma sukan yi haka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima 'ala al-sufi fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-quran wannan ayar in ta yi kira zuwa ga wani abu to tana kira ne zuwa a yawaita yin ibada ba haka bane in hadisin da suke magana kan azumi su ma haka abin yake aiki ko manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga amara yin azumin watan ramadana wajibi ne ko ban yadda wannan kowa yana yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kina ga mana azumi da najil fili kala kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum yayi azumin litinin alhamis mutum bai yana yin wannan sai kuma ƙara jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai azumin farin wata lokacin da watan musulunci ya kai lokacin da wata ko ya kai sha uku sha hudu sha biyar ko ba haka ba sai ya ƙara ji ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mabibitin azumi azumin da aka fi so mutane su rika yi shine azumin Annabi Dawuda kai yau gobe ka huta kai jibi gata ka huta me suke kira wannan hadisan da ayoyin nan suna kira kan mutum ya zamanto mai yawaita ibada ko tunda an ce kai azumi yau gobe ka huta ko ba haka ba sannan sai kana kana karatu kana karatu kawai sai ka ƙara ganin wani sai ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayewa yin azumi a cikin watan Sha'ban ka ƙara karatu kuma sai ga an ce ai manzo Allah ma yana yin azumin watan Rajab sai da za ka kan azumin watan Rajab ana ta magana ko wasu malamai suke hadisin maudu'i ne ƙarya ne hadisan watan Rajab ba maudu'i bane me karatu dai zai iya cewa hadisan suna da rauni kuma raunin hadisi a ɓarayi na malaman ilimin hadisi cewa suka yi raunin hadisi baya hanawa a yi aiki da shi matuƙar fitar jibi wa tarhib ne matuƙar kan kwaɗaitarwa ne na a yi a samu lada ko a bari kar a shiga zunubi wannan shine ka'ida na malaman ulumul hadis ba wani abu ne koyayye da ko littafin ka na ulumul hadis karanta za ka gani kai dan uwana ka kaddara cewa hadisan azumin watan rajab duka da ibai ne ko kai ba ma da ibai ba ka kaddara cewa hadisan ba su inganta ba ya za ka yi da wancan hadisin wanda imam muslim ya rawaito shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya azumi na rana daya ya yi azumin ne ba don kowa ba sai don Allah. Allah yake zan nisanta shi daga barin shiga gidan wuta shekara saba'in. Shekara saba'in ɗin kuma mutane ba sani ba. Na lahira ne ko na duniya ko in na lahira ne kaga mutum ya samu gara domin kowane kwana ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu a nan duniya. To wayannan mutanen ko wayannan iyayen namu da suke yin azumin tsofaffi da ake cewa a kasar Hausa wai suna yin azumin dan kakannin su ne da suka mutu suna yi ne dan iyayen su da suka mutu suna yi dan abokanan su ne da suka mutu ko ko suna yi ne don Allah kenan tunda suna yi ne don Allah sai ka bar su ladan su yana wurin Allah ne kuma bil ittifaq an yadda cewa watan Rajab din tana daga cikin watanni masu alfarma wanda duk aikin da kai na lada Allah subhanahu wata'ala dillin ka maka shi sai dai bakin ciki ya kashe mutane amma Allah sai ya bada lada ko ba a gane ba ne an gane to wayannan nasoshin kaga suna kiran mutane na cewa mutane su zama to ko da yaushe cikin ibada to wayannan malaman sufayan sai suka samu sabani to wai wanne ne za a yi mutane za a mai da hankali ne kan yawan tunani ko yawan neman abin da zai zama to maka zama mai hankali ka rika aikata abin da zai amfane ka duniyar ta lahira ko ko za a ta yin azumi ne to wai wanne za a yi za ka samu sabani sai kowa ya dauki abin da yake dauka an gane wannan ko wayannan sai su ce su dariƙar su shine mutum zai zama to ko da yaushe yana da lokaci da zai ta yin tunani kan yaya mutum zai yi tsira suna su kenan wannan za su ce a su azumi za su ɗauka ɗariƙar mu shine in za ka yi to sai ka ta yin azumi ba ina kuka ganin shi manzon Allah ya bala sai yaya ko ba haka bane manzon Allah ya bala wai nan zan ce a su ba haka bane na jirfini za ka yi kai ko da daddare ba za ba za ka rika yin barci ba sosai alaga ba ta malam ina kuka ga wannan sai ce gashi nan manzon Allah haka yake ba shi ke neman magana ta manzon Allah haka yake ga ayar kun ba kun kace ma kai baka irin irin mutanen nan ne ɗan bayan nayi awalin suke cewa su ba su yarda da hadisin manzon Allah ba sai Qur'ani ko sai ake gashi nan Qur'ani ya bada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min dunyai ko haka ba gashi can Allah yana ƙara gaya maka saboda yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke raye dare har sai da kafafunsa suka kukumbura ko ba haka bane har Allah subhanahu wataala ya saukar da sura sun guda farkon suran abin da aka fara shine an fara lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan wannan tsayi wanda kake ai ba haka ake a annabi Muhammad annabi ya dan jara dan ko shine ma'anar taha ya kai wanda ka kaje kafa kwara daya wasu malamai suka ce taha ya kai annabi Muhammad domin taha yana daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zattukan malamai kamar yadda wani hadisi ya zo ya tabbatar da haka Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukan maka da qur'ani domin ka rika wahala ba a ce shi ke nan kai ta tsayuwa kai ta tsayuwa har sai kafafun ka sun kukumbura ya manzon Allah shine wata rana matar sana na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace masa ya manzon Allah yanzu duk wannan abin da kake yi kana yi ne domin ka ƙara samun yardan Allah bayan kai Allah ya riga ya yarda da kai aljannan ma an riga an baka kai kake rabar da ita ne kuma ake ta wani wahalar da kai ai ta wannan doguwar ibadan har kafafu su kumbura Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ya kalle ta sai murmushi sai ya ce mata ya Aisha afala akunu abdan shakura shin yanzu ba zan zamanto bawa mai yawan gode ma Allah ba kan wannan ni'imomin da ya mu kenan shi manzon Allah wannan doguwar sallan da yake yi da doguwar tsayi wannan da yake yi yana yi ne don gode ma Allah subhanahu wataala kenan kai sai ka jira an zo an ce maka ga aya manzo ko ga hadisi manzon Allah ya ce a rika tsayawa ai ta yin sallah sai dare yayi ai ba shi bane ana nufin kai amfani da kai listening da kwakwalwanka in har shi zai yi to ya ce kada mutane su yi ne bai ce kada mutane su yi ba wayanda suka ga za su iya yi shi kenan su ana dan ganewa kaɗan kaɗan Allah ya shi mana to wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka samu ɗabi'u daban-daban wayannan sun tafi su dariƙar su kaza ne za a yi kai wannan sun tafi dariƙar su kaza ne za a yi kai wannan sun tafi dariƙar su kaza ne za a yi kai dukkanin su kuma idan ka matso kusa da su za su gaya maka dalilan su da yasa suke yi yanzu ga nan ka gani in wannan dariƙar su na yawan tunani ne shi kenan suke gaya maka ga ayoyi na alƙur'ani sun ci a riƙa yin tunani in wayanda suke ganin dariƙar su a cikin zikiri ne to su ma suna da hujjojin sai ce ga ayoyi nan ga hadisi nan kamar da mun karanta wasu daga cikin su ko in wa'inda su kuma amfani ne da kwakwalwa ko ko kuma yawan tadabburi su ma duk ga ayoyi nan kenan idan baka matso kusa da mutumin da yake yin aikin wani nafila ba kai zaka iya komawa gefe ga rika tunanin cewa wannan abin da yake yi bid'a ne bayan kai ne baka matso ka san irin wa'annan nasoshin ba an gane wannan kuma kowane ɗaya daga cikinsu malami ne ba jahili ba ne ko ba irin ni da kai bane wanda kawai mutum ya karanta littafi ɗaya biyu uku hudu yana ganin ya zama malami za ka iya zuwa ka tarar da malami wanda ya karanta littafi fiye da ɗari shida na musulunci ba fiye da ɗari shida shi ma aikin nazirin da yake yi kenan ko abdullahi gwandu kowa ya san shi dan uwan Shehu Usman dan Fodiyo ne ko ba haka bane dan uwan Shehu Usman dan Fodiyo ne Shehu Usman dan Fodiyo yace masa kaga wayannan taran taran taran taran littafan da ke dakin nan nawa ina san duka karance mun idan da ni da kai da shi da yake sauraron mu yanzu za a iya samun littattafai akalla guda hamsin a ɗakin mu ya tunaninka ga babban malami kamar shehu Usman dan Foji littafai nawa za a samu idan za a nuno mana library ko library ko na sarki sunusi ko yaron shi yanzu sarkin Kano na biyu yanzu nan ko sunusi shi ma dai san lami sunusi za a nuno mana library shi yana da littattafai sama da dubu goma ya tunani daga shehu Usman dan Fodiyo ko idan malamin anguwan nan ya rasu ya bar littattafai guda ɗari uku ya tunanin da kuma shehu Usman dan Fodiyo ban san da an kuna ɗan gano abin yanzu yake kaga littattafai ne da yawa to fa shehu Usman dan Fodiyo nan kowane littafi nasa ya karanta yaron shi ya karanta amma duk da haka ya rike dariƙan nan yayi ta yin zikiri ko kuma ya rike tufancin nan yayi ta yin sa kenan jahili ne kaga wanda yace ne jahili ne kaga shi ne dai akwai dan matsala kenan zai yi karatu da kishe shi ba yake ganin ya zama malami an gane wannan ko da yawa daga cikin wayannan malaman da za ga suna hura lafiyita suna cewa tufanci ba musulunci bane idan ka kirga littattafan da suka karanta gaba daya bai wuce sha uku ba gaba ɗaya bai wuce ba shi ne fa mutum zai zo ya hura ya ce duk wa'annan manya-manyan malaman da ka gani sun zama sufaye wanda duniyar musulunci ta yadda malamai ne dan wannan nashi ba shi shehu abdullahi rubandin nan ko larabawa ce masa suke yi bakin balarabi ko yana da littafi da ya wallafa diyawu ta'wil mujallad biyu larabawa rudewa suka yi suka ce wai wannan baka fatin ne ya rubuta anya kwarai shi ya rubuta daga nan suka sallama mai to wannan shek abdullahi da gwandon fa shi ma sufi ne dan dariƙa ne muhammad bello ko shi ma aka tabar da shi da shehu ko to shi ma karatun ne kai shi ne aka samu sabani a kansa ko wasu na ganin cewa Muhammad Bello ya karba ɗariƙar Tijjaniya wasu na ganin cewa a, yana nan akan ƙadiriyar sa ya rasu duniyar Najeriya ko tare da yaddan malamanta sun yadda malami ne Muhammad Bello tilla shi ɗa ne na tsatso ko ba haka ba shi yasa mu haka same sunan wannan masallacin na unguwar sarki Sultan Bello su biyu ne ai ɗan ɗariƙa ne idan akwai buƙatuwan mutane su gano cewa ba kawai dan na karanta littafi daya biyu uku shikenan na zama malami ba in zo in kafirta magabata na ba ko waɗanda suka wumuce kafin zuwan kakannin kakanni na ba ba haka bane kai ma kowa adalci kai ba za ka yi tsufanci ba kawai ko ba za ka yi ba ba ruwanka da zagin wani gina ka na yi nawa sai an je lahira shi kenan Allah subhanahu wataala ya raba ko amma dai ka sani kowanne ɗaya daga cikin su yana da hujjar sa da ya dogara a kansa ana gane wannan ko dama mun faɗa baka turin yin wannan karatun shine a hakka wa al'umma cewa wannan ɗariƙar ko wannan sufancin da ake yi ba fa kafirci bane kamar yadda wasu ke faɗa yanzu tsakani da Allah wanda ya tsaya yake yin amfani da wannan karantarwar wannan ayoyin na alkur'ani cewa mutum ya tsaya ya zamar da kansa mai hankali sai yanda zai san meye zai amfani ko menene zai cutar da shi da wannan mutumin da ya zama to yana ta ambatan Allah a tsaye a zaune a shingide da wanda ya zama to a'a shi yana tadabburi ne yana yin tunani ne kan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta ko ba ga Allah yana gaya maka ba cewa wa fi anfusikum afala tubsirun Allah yake a jikin jikin kuma na sa aya saura ku ƙara kallo za ku ƙara kallon girma na to sai mutane suka tsaya su abin da suke ƙara bibiya kenan shine ɗariƙan dan Allah wannan mutumin sai a ce ba musulmi bane dan Allah wannan mutumin an masa adalci in aka ce kafiri ne tsakani da Allah to wannan yana daga cikin abin da ya sa muke ce a yi wannan karatun saboda mutane su gane mu ba mun ce wani ya ɗariƙa ba ne a kawai dai ka gano cewa ƴan ɗariƙan nan fa musulmai ne shi ne kawai bukatar mu ka gane cewa musulman ne a cikin musulman ma to number one ko tunda da ayoyin su na Qur'ani kai ne baka fahimta ba Allah ya ce mana na daga cikin dalilan da yasa ƙara samun ɗariƙoki daban-daban mun faɗa na farko ko na biyu aka ce ikhtilaf fi tanzim al-marasim at-ta'budiyya a tsara yanayin yanda za su rika yin aikace aikacen su na ibadu za ka ga wani saboda yawan nusus da aka fassamu ko ayoyi ne na Qur'ani wannan yanda ya fahimce ta daban wannan yanda ya fahimce ta daban kai ma yanda ka fahimce ta daban saboda ka sai zamanto kowanne malami fa kullu shay'in kana yanzimu tariqatuhu hadbi fahmi kowanne malami ko kowanne wali yana tsara tariqar sa ne gwargwadon fahimtar da Allah subhanahu wataala ya baki na ayoyi ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma gwargwadon fahimtar sa da wa'annan nassoshin an gane wannan ko wannan malamin sai ya ce maka shi abin da yake gani idan watan rajab ta zo za a yi aikace aikace a cikin watan rajab din kamar haka ko sai a ce maka za a karanta izawaka kafa kaza da niyan Allah subhanahu wata'ala ya yi budi a waye baya son budi shi fahimtar shi ne ko sai ce tunda wannan wata ce mai alfarma mu sa aikace aikace wanda za mu yi dan neman budi wurin Allah subhanahu wata'ala wa'annan aikace aikacen kuma kuma su ƙara kusantar da mu ga Allah subhanahu wata'ala wannan aikace aikacen kuma su ne wa'anda za mu yi su domin Allah subhanahu wata'ala ya kai ladan zuwa ga iyayenmu wata na gaba gaba rajab ai akwai wata watan kuma ko sha'ban sai a ce aikace aikacen da za a yi a cikin wannan watan rajab din su ne kaza da kaza da kaza da kaza kowanne da nasu fa'ida to kowa gwargwadon irin fahimtar da Allah subhanahu wataala ya baki gwargwadon yanda yake tsara nasa dariƙa an gana wannan ai kamar wannan addu'a da ake yi ne bayan sallar bayan sallah ta farilla ko malami an in sufi ne ko dan dariƙa ne ko ma baya dariƙa inda ya zauna da mutane ko zaka ga ya ce maka salati goma goma ga annabi ko sai a yi salati goma goma ga annabi sai a ce wannan salatin Allah ya kai ladan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma bai ce haka ba to Allah ya baka ladan salati yanzu kai abun haushi ne Allah ya baka ladan salati goma haushi za ka yi tsakani da Allah haushi ne shi ke ka ji haushi Allah ya baka lada kai kaga dai akwai rashin lafiya a kwalwar mutum wani ko sai a ce istighfari sha daidai Allah ya fi kurakuran mu yanzu kai haushi kake ji Allah ya fi maka laifinka an gane wannan ga ma da yana ƙara karfafa mu Allah ya ce ku tubu ila Allah tawbatan nasuha sai a ce la ilaha illallah ko la ilaha illallah sha daya Allah ya kafa Allah ya karbi ibadun kai ba ka so kenan ana cewa ne fa ai tawassuli da wannan Allah ya karbi ibadun ko ai akwai ka'ida ta larabci cewa duk abin da za a iya shafe shi mutane su fahimta kuma ya halatta a ka'ida ta larabci an gane wannan kaman fa da larabci kaman da Hausa ne mutum ya ce maka na shiga bayi na kama ruwa sai ka dauka kawai cewa da na shiga bayin kawai ban tsugunna ba kawai sai kawai na zuba ruwa a buta kawai na wanke hannuna sai na fito aka hankalin ka zai daukan maka wannan kenan an shafa wani abu wanda hankalin ka zai riga ya daukan maka ko cewa sai da ya tsugunna sai da na tsugunna bayan na tsugunna na yi bawali bayan na yi bawalin sannan na zuba ruwa a hannun nawa shine kama ruwa ana ganewa kenan ba ana cewa ne mi tawassuli da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi tawassuli da istighfari mi tawassuli da la ilaha illallah Allah ya karbi ibadun ko ayatul kursi kafa daya kul wallahu kafa uku ai akwai hadisin da yake cewa duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallah Allah subhanahu wataala ba zai sa shi shedan ya cutar da shi ba ai malamai da suke cewa ai wannan kana tunanin kawai jahilai ne da kikai yanzu kai da ba dan ka zo karatu ba ka san cewa an karanta ayatul kursi Allah ba zai sa shaytan ya cutar da kai ba ai da yawan ba mu sani ba kai mun ga iyayen mu suna cewa mu kai ne kai da lokacin iyayen namu kana ganin ana irin wannan fama da wannan matsalolin a ce aljani ya kama wannan ko aljani ya kama wancan kamar yanda ake yi yanzu ba na ce ba a yi bane da amma yanda ya zamanto so rampant haka yanzu yanda ya yawa a cikin al'umma da akwai ne babu ba a san wata makaranta ba ko wani ofishi wanda ake cewa shi ne ofishin rukiya ba ba sani ba amma yanzu saboda mun yi nisa da irin wa'annan abubuwan kyawawan karantarwa da wa'annan malaman da kwalwansu suka gano wannan ta hanyar karanta hadisan nan da suka yi sai kace shikenan wa'annan mutanen ba musulmai bane a ce fa da na Allah ya kare mu dukkanin sharrin abin da muke tsoro kina ana cewa ne mi tawassuli da falaki da nasi Allah ya kare mu dukkanin abin da muke tsoro ba kai yanzu ai akwai abin da in ka ganci dole sai ka gudu ko akwai abin da ba za ka ganci ba amma in aka kunno maka shi to gidanka ma sai ya gagare ka zama to ai shine ma'anar cewa ka karanta ayar falaki da nasi Allah ya kare mu dukkanin abin da muke muke tsoron sa na tsari dare ne ko rana ko wasu masallatan za ga an ce Allah ya kare mu sharrin makiya da ma'asara kai a tunaninka duk wannan yawan kuɗin da Allah subhanahu wataala ya baka ko duk wannan yawan basiran da Allah subhanahu wataala ya baka ba ka da makiya ko ma'asara kai dalibi ba kawai dalibi wanda yake yin karatu wai yana koyan karatu ne kullum ana ganin yana zuwa na ɗaya na biyu na uku sai ga an fara jin haushinsa dalibai sun fara masa hasada ko ba a yi ne wani ma in ya tsaya kan dalibai kenan wani har malamin sama in a manyan makarantu ne kamar jami'o'i sai yayi bakin ciki da kai sai ka ce kai kuma ba za ka karanta falaki da nasin ba Allah ya kare ka sharrin abin da ake tsoro dare da rana sai a ce a cika da fatiha da salatul fatiha addu'o'in da aka yi Allah ya ansa ko to wannan shine bambancin fahimtar da ake da shi na malamai ko za a ci to ai annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ba sai ya taba ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga maka cewa zai yi ma baka da hadisin amma kana da han iyawu sunna wa ikmaru bid'a littafin shehu Usman dan fodiyo ya kawo hadisin in ma baka da littafin ko yace mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane ba za su taba taruwa ba ɗaya daga cikinsu yana yin addu'a sauran suna cewa amin amin fate sai Allah ya ansa wannan addu'a to ai abin da ke faruwa kenan ai ko ba shi bane to ɗan wana wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka samu daliku mabambanta juna an gane wannan ko a daidai wannan gaban za ka yi mamaki yanayin yadda malaman sufayan Allah subhanahu wataala ya ba su wani irin kaifin basira ko sai a ce yanayin yadda za a tsara addu'o'in daban-daban ne ko sai a ce za ka yi wannan salatin in ka yi wannan salatin za ka yi wannan in ka yi wannan za ka yi wannan in ka yi wannan sai ka yi wannan sai ka yi addu'a duka sai ka shafa ko ba haka ake yi ba ko da zaka ma misali duk wanda ya rayu a kasar Hausa za a ce mai farkon abin da za a fara karantawa a wurin addu'a shine sai a ce ai salati goma goma da annabi ko ba haka ake cewa ba ai salati goma goma da annabi me yasa ake cewa haka a kasar Hausa saboda sun karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk addu'an da aka fara ta babu salati a gare ni to wannan addu'an ba za ta je ba an gane wannan ko addu'an ba za ta kai dan wani da kaddara ko za ta je ma sai ta je laki to ni da mace ne ta ga ya kuɗi wannan to dan waya gara mana haske ya ce in kai addu'a baka hada ma baka hada ta da salati ga annabi ba to za a rafi ta haka dan waya faɗa yake to shi yasa malaman mutum da sun karanta farkon addu'a sai ya ce salati goma goma ga annabi ishara zuwa ga mene cewa an fara kai hadaya yanzu ko ya addu'a da za a yi Allah ya karba ki shine fa'idan aiki ko ba haka ba sannan sai a shi shigar da addu'o'i a shi shigar da addu'o'i in an zo karshe kuma sai a cika sai a ce a cika da fatihar salatul fati me yasa suke cewa a cika da fatihar salatul fati shine manzon sallallahu alaihi wasallam yace da addu'an kuma da aka yi ta ba a cika da salati a gare ni ba ita ma akwai matsala su yan dariƙar tijjaniya su a wurinsu salatul fati yana daga cikin manya-manyan salatin da babu ne saboda haka suke cewa sai a cika da shi ta ci wa'annan mutanen dan Allah ba musulmai bane dan Allah an yi adalci ko a ce yan bid'a ne ko a ce mushrikai dan Allah an yi adalci a nan Allah ya ce mana Allah ya ce mana Allah ya ce mana wannan tarkibin addu'o'in shi ne zaka ga za a ce maka kamar wayanda suke yin wazifa ana yi dawa ko sai a ce Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay ko me yasa ake yin haka kenan akwai wani hadisi kuma har ila yau wanda yake cewa da addu'an da za a yi ana da buƙatar a fara yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala an gane wannan ko shi yasa zaka ga wani malami idan zai fara yin addu'a abin farko da yake fara cewa sai ce fatiha salatul fatiha ko sai a karanta Fatiha domin ta kunshi yabo da godiya da dukkanin wani abu da ta iya tunani ga Allah subhanahu wataala ga salati kuma yayi a matsayin kamun kafa sannan sai ya shigar da to ai wannan yana daga cikin abin da ke kawo kaga wani yayi addu'a nan da nan Allah ya karba kai kai kai kai kai kai kai sai ka shekara sai Allah subhanahu wataala ya ce to an anta saboda baka bi tsarin ba ko da yawan mu yan mutane nawa ne suka san wannan tsarin cewa an duk addu'an da kake so ka fara yi ko ka nema ko duk roƙon da kake so ka fara ma Allah to ana da buƙatar ka fara yi gaban Allah bayan ka yi yaban Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka shigar da addu'o'in naka kenan addu'an naka zai zama to yana tsakiya karshe sai ka kulle da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutane nawa ne suke yi ka gani mutane nawa ne suke kina ga tunata wanda ka zo ka ce kana da wani biyan bukata kawai sai ga mutum ya daga hannu yace fatiha yace insha Allah bukatar ta biya kuma sai ga bukatar ta biya kai ga kin kana sai a daki kana sai kana sai ko ba haka abin yake faruwa ba kenan akwai bukatuwan mu ƙara wa juna uzuri cewa in ban san hujjojin da ka dogara da su ba kan na soke ta in bakka da kayanka ni ma ka barin da wani kai Allah ya ce mana Allah ya ce mana a wannan kenan sai na uku na daga cikin dalilan da yasa aka samu sabani ko aka samu yawan dariku hanyoyin da kowane waliyi yake bi domin tarbiyyar zuciya kowane zuciya ko kowane wali shi da yanayin yadda yake ganin idan an bi za a iya tarbiyyar zuciya zuciya ta koma ta kwarai ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya mana ba cewa inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasadu kullahu wa idza fasadat fasadat al jasadu kullahu ko ala wa hiya al qalb ko ba haka manzo Allah ya faɗa ba a cikin jikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta baci dukkan jiki ya baci manzo Allah ya ce ala wa hiya al qalb ku saurara wannan gab- wannan tsokan ita ce zuciya to sai malaman sufayi suna ganin cewa to akwai hanyoyi kenan da za a iya bi wurin gyara wannan zuciya tunda an ce idan ta gyaru dukan jiki ya gyaru to wani hanyoyi ne za a bi wurin gyarawa sai kowane wali shi ya zaɓa hanyoyinsa daban akwai wanda waliyin da yake ganin cewa hanyar da za a iya gyara zuciya shine kullum mutum ya istighfari kafa ɗari shi yana ganin zuciya za ta gyaru wasu waliyan suna ganin a'a ba eh to kai fahimtar ka kenan mu muna ganin fahimtar mu shi da in mutum yana son zuciyarsa ta gyaru kullum ya rike yawaita karanta alqur'ani kuma ya rika ziyartar makabarta ko ba hadisi ba wancan ba hadisin da ka karanta manzon Allah ya ce ku rika ziyartar makabarta domin makabarta za ta rika tuna muku lahira shi kuma dalilin shi kenan kullum za ka karanta alqur'ani to kuma yi kokari ka je ka ziyarci makabarta domin za ka ga ga wani san sarki ne ya mutu gashi an kawo shi nan ko ba haka ba ga wani sarki ne alhaji mai kuɗi a unguwar gashi nan ya mutu an kawo shi nan ko matarka da kake so dare da rana ko gashi nan ta mutu an kawo ta nan yaron da kake cewa za ka kashe masa kuɗi daga naira ɗaya zuwa miliyan ɗaya domin ka ga lafiyarsa da iliminsa gashi ya mutu ka kawo shi nan kenan kana zuwa kana ƙara zuciyar naka tana gyaruwa domin kai ma ka san a kowane gaba kai ma ka iya mutuwa wani waliyin sai ya ce maka a shi ba haka bane shi abin da yake tunani zai iya gyara ma mutane zuciya shine a yawaita yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kuma yawaita ziyara ziyartar marasa lafiya to kowane waliyi da yanayin yadda yake gani bari na gaya maka dan wana akwai daga cikin waliyai wanda suke ganin in za a gyara zuciya sai an daina cin daɗi sai an daina cin daɗi kaji yan kaji kaji na alaga mata malam to ko alaga mata malam ba za ka ci kaji ba fa ko ba haka ba sai dai ka dan dan dan so dan dabino haka da dabino da aha da mene da rogo da gishiri in ka karanta tarihi za ka gani yayi za ka ga daga cikin bayin Allah akwai wanda ba su da abinci sai rogo da gishiri magana ke kawo magana ko wai an ce wai sadikin dan fawa ya mutu yawa magana ke kawo magana ai wayannan da kaga ana ta training din su a matsayin sojojin boko haram ai irin wannan tarbiyya aka musa yi ko sai ga mutum da ɗan dabino a juyin shi shi zai ci ya sha ruwa shi malamin nasu fahimtar shi zuciyar za ta gyaru ne idan aka nisanci kayan daɗi sai a rika cin wannan ƙwarin dabinan shi sa zaka ga mafi yawancin su haka ba wani nama a jikin su ba abin nan ko to ai abun ke to kaga kenan su ma sun kalla irin wancan tarbiyyar na wasu ɗariku suka ɗauko suka ɗabbaka in za ku tuna ai abubuwan da ake yi kenan ai ko Allah dai ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara haskaka musu ko suna neman shiriya ne da Allah subhanahu wataala bai datar da su daidai wurin da za su samu abin da ya kamata ba kuma su a wurin haka kan sun dace ne ba ko ka san abin da yake kan wasu fahimta shine kowa da fahimtar da shi yake gani shine daidai ba ko mu nan muna yin karatu ne muna yi fahimta muna faɗan fahimtar mu domin mutane su fahimce ta cewa ba kafirci bane ba shirka bane ba bid'a bane kamar yadda wasu ke faɗa an gane wannan saboda haka ba ma kutsawa kan fahimtun wasu ba ruwan mu kowa ya ce na shi shi ma dan boko haram ya ce kafa wulla fika ya huhura ya faɗa abin da zai faɗa kan aqidar ba ruwan mu an gane wannan ko kada wani ya je ya ce yau mun yi karatu kan yan boko haram bar na zo sa mana babu ma masallaci Allah ya yi mana Allah ya yi mana sai ya yi an gane wannan ko na daga cikin dalilan da yasa kuma aka samu ɗariku da wasu ƙungiyoyi shine wannan gaban da zamu ci yanzu a an kirkiro wasu ɗariku da wasu ƙungiyoyi a cikin musulunci ka kalla wannan gaban wannan gaban ba tana magana kan ɗarika ba ne kawai wannan gaban tana magana ne akan general musulunci gaba ɗaya ita wannan gaban cewa yana daga cikin dalilan da yasa aka sama ɗariku da yawa ko ƙungiyoyi da yawa a cikin musulunci shi na ɗaya an ƙirƙiro su ne domin a kawo ruɗani da kuma ɓata sunan musulunci an gane wannan ko domin a lalata ainihin suran musulunci ta gaskiya wanda ya sa mutane da yawa suke ta musulunta haka yanzu ba na magana kan ɗariƙa ba ne ko a yanzu target shi ne alalata musulunci yaya za a yi alalata musulunci sai an kirkiro wani abu a ce a cikin musuluncin yake idan aka kirkiro shi shikenan wayanda ba musulmai ba sai su ce wannan ne addini da zamu bar namu mu koma wannan sai su tsorata sai su ki ana ganewa ko kamar misali a ƙungiyoyi da suka billa a cikin ɗariƙar tijjaniya da ake cewa aha hakika kana zanen hakikan nan waya cikin mutsatsin ɗariƙa take mutum ya kalle ka ya ce kai Allah ne ya kalla doya ya ce wannan doyan Allah ne kika ce wannan a cikin musulunci ne ko ya ce shi ma ya zama Allah ko ba haka ba irin wannan fahimta akwai ta datan ko wai wani bawan Allah ya zo masallaci sai ya tashi sai ya ce wai wai shi ma yau ya zama annabi a cikin masallaci ba ya tashi ya ce shi ma ya zama annabi da ne can haka kana karanta littafai zaka gani sai wani bawan Allah ya tashi a cikin masallacin shi ma sai ce ƙarya yake ban turo shi ba ya ta yace ƙarya yake shi ƙarya kake ban turo ka ba kenan shi wannan da ya tashi na biyu shi kuma a matsayin shi yana cewa shi Allah ne shi ne ya tashi yake wannan da yake shi annabi ne ƙarya kake ai ban turo ka ba da akwai saboda ka yanzu ma an ƙara kawowa ne domin a ƙara lalata ɗariƙar a ƙara lalata musulunci ana gane wannan ana gane wannan yanzu misali wannan kai na kawo cikin gida ne gari ga ko kan mu ta karatu haka ba a gani ko kamar kai mutum ya kalla shehu ibrahim sai ce shehu ibrahim ma Allah ne ko ya ce maka shehu ibrahim ya fi annabi ko ya ce maka shehu ibrahim ya fi shehu ahmad tijani kai hankali zai dauki wannan kaga shehu ibrahim da yake cewa fa ya rabbi fasluk bi sirata muhammadin shehu ibrahim ne cewa ya Allah ka datar da ni da hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi yace wa inni ubaydun atlu kitabu yace ni ba bawan Allah ina karanta littafin Allah ko kai tun daga farko ma ya fara gaya maka ko أبل القلب إلا أن يكون مسيما حليف غرام بالنبي مهيما أجيت بليل التم سهرانا موشدا لذكر الذي منه fatawa min bad'an wa mahida atani hawa qabla an arif al ko bulitu bi hubb an niran siyaqi ahmada ko hayyake cewa walil walil la fa izul abdu izul malikihi fa daw yamin al kawn abdan musawwada yace fa wallahi ya kara fada a gaba ko yace fa wallahi ma fil qalbi hawzun li gairi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa wannan zuciyantawa babu soyayyen kowa sai soyayyar annabi Muhammad. Kai a gaba da ya ƙara tafiya ya ƙara tafiya sai ya ce walau ummi kulsumin walau kana maryam ya ce wallahi ƴaƴan nan nawa da ake kiransu da suna ummu kulsumin da ummu maryam da kuda maryama ko ya ce wallahi yanda nake son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba na son shi ba su da wannan matakin a zuciya wannan kuma mataki ne da manzon Allah yake neman kowane musulmi fa ya hau ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in cewa imanin ɗayan ku ba zai taba cika ba har sai na zamanto ni ne mafi soyuwa a kansa fiye da fiye da mai gidansa fiye da ƴan mata fiye da kowa da kowa ne kawai ma'anar hadisi sai ka ce wannan shehun kuma wai ya fi annabi hankali zai ɗauka wannan tsakani da Allah ko ko wayan da aka kirkiro su su kuma sai ba sallah kawai zikiri za ka yi dai kai kana tunanin shehu Ibrahim nan ba ko har a ranar da zai rasu a gadon asibiti yana kwance a gadon asibiti sai da aka masa alola ya yi sallah sannan ya rasu ka dai gano cewa an kirkiro su ne an cuzo su cikin musulunci ko da fahimtanka ko babu fahimtanka haka abin yake ko to ga abubuwa nan haka haka ne idan ka fita wajen musulunci wajen dalila ka nake so na ce idan irin ƙungiyoyin da aka yi ne a baya irin su ne ta tsine kana sana'a kawai aka yi su ai ba haka kawai bane ko ba haka bane kana tunanin wannan kala katan a ce mutum bai yarda da Qur'ani bai yarda da hadisi ba sai Qur'ani kawai kana tunanin haka kawai ne kana tunanin haka kawai ne kana tunanin wannan kungiyar da aka kirkiro aka yi tarjima wanda har yanzu ba a gama ba kana tunanin haka kawai aka kirkiro ta kana tunanin haka kawai ne to kenan an kirkiro kungiyoyi da ɗariƙu daban-daban domin a lalata kyakkyawan sura ta addinin musulunci wannan yana daga cikin ƙarin dalilin da yasa kaga an samu ɗariƙu da yawa daban-daban bar na ƙara gaya maka wata wanda ta fito yanzu kuma ana ƙoƙarin cusa ta cikin ɗariƙa ne amma cusa ta su ne wai su kuma fa wai su ɗan isa zahiran sabon ƙungiya ne an ce suna da mabiya a nan hanyar da ta menene isa zahiran su kuma isa zahiran su ne wanda suke cewa eh su musulmai ne amma suna bin annabi isa ne shi yasa ma wasu suka ce wai su Isa zahiran an gane wai annabi Isa baro baro su ne zaka ga suna sa cross a jikin su musulmai ne amma su annabi Isa ne kuma shine wai Isa zahiran to karkashin su ne zaka ga mutum yana shan giya ko ba gane ba mutum yana shan giya yana cewa ba komai bane kaza kaza da na san cikin wa'ancan wanda muka wuto a baya su ma suna cewa shan giya ba komai bane sai ka ce wannan musulunci ne bayan da ayan qur'ani ya riga ya faɗa inna ko innama al-qamu wal maisir wal anfab wal azlam rizq min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku yan wana ka ƙara sawa a ranka cewa wasu ƙungiyoyin ma na nan tafi a gaba wanda za a ƙirƙiro su da gudunmawan yahudawa domin a lalata wannan addinin nan alhaki ne a kaina alhaki ne a kanka ka wayar ma da mutane cewa wannan addinin ba haka yake ba yanda addini yake shine yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake ko shi yasa muke ƙara faɗa da babban murya ita ɗariƙar tijjaniya da kake shi ana faɗa babu abin da ta kunsa face istighfari salatin annabi la ilaha illallah ko sai kuma waziba lazimi zikirin juma'a banda wannan abu duk wani abu wanda kaga ana yi ko to ba dariƙa bane mun faɗa makon da ya gabata cewa ko maulidi da kaga ana yi ba fa yana cikin dariƙa bane maulidi wannan da kaga ana yi ko in watan rabiul awwal ta tsaya kaga ai tayin maulidi ai tayi to fa baya cikin dariƙa an gane wannan ko baya cikin rukunai nata a ce dole sai kai maulidi a'a baya shi in za ka yi maulidi a matsayin ka na dan dari za ka yi kana son annabi kawai an gane wannan ko kenan duk wani abu wanda mutum dan dari ka yake yi za a hukunta shi ne bisa dokoki na shari'ar musulunci tunda ita dariƙan kamar yadda shehu ya faɗa salatin annabi ne istighfari la ilaha illallah ko su ne da ake a cikin waziban ake yi a zikirin juma'a ake yi a kuma lazimi ko saurakan an ga dan dariƙa ya ƙi yin sallah sai a kai shi kotun shari'a sai ta hukunta shi an ga ɗan ɗariƙa ko wanda yake cewa shi ɗan ɗariƙa ne kafin haka zamu riga cewa wanda yake cewa shi ɗan ɗariƙa ne yana zagin Allah sai kai shi ƙara ko tuna yanzu hukuma ta ce a daina ɗaukar mataki a hannu domin ana ɗaukar mataki a hannu kamar yanzu mu yan nan anguwan sai muka taru muka ma wani duka to a wurin hukuma a hukumance mun yi laifi domin ka'ida za a kama wannan mutumin ne sai a kai shi zuwa ga hukuma an gane wannan wannan shine karantarwa musulunci ba an gane wannan ko to ballantana wanda kuma zai sha giya ko ya taka qur'ani ko wani abu makamancin wannan an gane wannan ko saboda haka mutane su sani duk wani abu wanda mutum yayi malami ne ko ba malami bane za a hukunta shi ne bisa ka'idoji na shari'ar musulunci in yace shi dan dariƙa ne kawai ku gaya masa abin da dariƙa ta kunsa shine lazimi wazifa zikirin juma'a duk wani abu wanda kaga ana yi kuma to wani abu ne kawai wanda wasu ana yi ne don tsara neman lada kawai an gane wannan ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana abu na ƙarshe wanda a kan shi ya kamata mu tsaya duk daga lokaci ya riga ya ja kuma na ga babban ladan ya shigo kamar ya tafi to in ya fita ai za mu shiga ba kenan na biyar tun da ya ce ko yana nan to to mu tsaya na biyar din ko in akwai mai tambaya sai mu ansa tambayoyi din za mu tashi na biyar gobe da idan Allah mako mai zuwa da idan Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu wali zalik wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'man nasir wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah yi tambayin